More music at housesongs.com.
Ga da maza bello mai sarkin yaƙi su kam sun tuba kai daga kai taki wa zai ce ba ka so mai yayi noma ba kai daga hau mulki wa zai ce ma ba kai takun girma ba kai da kasan aiki allan tambihi dutsen ruwa ta sha sanda ka so yaƙi To mai tarboka wannan hauyajja ka isa lissafi. Baba na bello suna dai nisa mota ma burki. Duk wanda ya hauta mutuwa ta yajja takalmin karfe bellon yan baiwa mai babban tirke tirkar ruwa ta sha mai roƙon Allah shi kam da rabbi yara ku ce bellon nan mai makwarari wanda da sallah yake kore matsaloli Baba ya ce Allah ne mai makiyayi, Baba ya ce Allah shi ke juya zamani, karkata zancen kowa a jiye ku ita du'a'i. Haka kuka kallo, haka yake bellan duka-duka baba mai nishadi. Mai girma sar da wurin dutse, baba dai bellan gwaram. Baban nan dai mai nishadi, mai tufuna ina ta lissafi, mai bulalar hana barci ba zafi. To kuma yana ta zancen ka mai girma bello gwaram. Mai girma sar da wurin dutse, babai dai bello gwaram. Doro ku tambayi likita ya ya karanta shafukan. Babai dai bello gwaram. Kan yi ibadar Allah baba ya madan Allah ta kaɗa gaba ba. Ta kaɗa gaba ba ga nishaɗi. Mai girma sardaunan dutse babai dai bellan gwaram sardaunan dutsen yan kirki babana bello gwaram mai girma sardaunan dutse babai dai bellan gwaram ai da ka zo sai na ga sun tashi sun tafi can sun saki harshashi kai addu'a ta ban mamaki babana bello gwaram mai girma sar da wurin dutse baba dai bellan gwaram baba fito mun san ka shirya mai girma bello gwaram mai girma sar da wurin dutse baba dai bellan gwaram suna ta can suna ta neman su kakan wuce kana ta kallon su kana gida kakan ji zancen su har addu'a kana ta shafar su girma bello gwaram mai girma sar da wurin dutse babai dai bello gwaram yara ku ban amshin limamin nan mai suna bello gwaram mai girma sar da wurin dutse babai dai bello gwaram tarihi yakan bi zamani shi tarihi yakan bi lissafi an ban komai sai na ce sa'a an ce ungo sai na ce a'a an ce kowa sai na ce bello mai girma bello gwaram mai girma sar da wurin dutse babai dai bello gwaram to ni dai in duka ya iduka to kullum sai na gwaram mai girma sar da wurin dutse babai dai bellan gwaram da yayi umarnin ɗauko tulu ka san harkokin nan ne suka kullo baba ya jajjera sai sun taru yana ba ka yana ce ma sannu mai girma bellan gwaram mai girma sar da wurin dutse babai dai bellan gwaram yace ajayi ɗauko min tulun nan mai nauyi roƙo sharam mai girma sar da wurin dutse babai dai bellan gwaram farar ƙasa hasken al'umma wuri-wuri shi a alƙibla a yanzu ma shi ke jan sallah babana bellan gwaram mai girma sar da wurin dutse babai dai bellan gwaram da na kiɗan amshin ya canza cuce min bellon gwaram duba dai bello ta daɗin yusuf sardaunan dutse mai komai allah bar su da lahaula To malam bello sardaunan dutse mai jawo aya.
duba dai bello ta daɗin yusuf Sardaunan dutse mai komai Allah bar su da lahaula. To malam bello sardaunan dutse mai jawo aya.
kai da kasa an ka karbi motoci masallaci sai ka jima kana filakanci kaga yawan ashin dabaranci ni na jima cikin masallaci kai jama'a ana gidadan ciki duba dai ballo tana dan yusuf sardaunan dutse mai komai Allah warsu da lahaula sai malam bello sardauna dutse mai jawo aya mai rikida irin ta sojoji ga hikima irin ta larabci sai da nace su da ina ganganci sun ka tsaya suna ta gwaranci sun ka shige ko gashi sun yi barci dan malam yana ta jawo aya duba dai ballo tana dan yusuf sardaunan dutse mai komai Allah warsu da lahaula sai malam bello sardauna dutse mai jawo aya Kun aiki yana da tsantsani ko a gida baya zama barci shi barci yana ga ganganci sai ya shige cikin masallaci kai da ganin bisan da zai ɗaci ba kutsura yana da bambanci tun da ya je ya koyi turanci ai azama muna da awe malam duba dai ballo tana dan yusuf sardaunan dutse mai komai Allah warsu da lahaula sai malam bello sardauna dutse mai jawo aya Babba da tsufansa bai iso mai ba, shi da yake rukun ɗiyan kowa, kun aiki yana ganin kowa, alfarma da sana wurin kowa. Kai aikin ƙasa kai aikin Allah ɗan malam kana da ayyubello.
duba dai ballo tana dan yusuf Sardaunan dutse mai komai Allah warsu da lahaula.
sai malam bello sardauna dutse mai jawo aya Ni da na zaɓi in ta waƙoƙi sai Allah koyayyo mun sarki har na jima'a ina ta harkoki yardar rabu ce ta min ɗauki sai ka gada zuna yi waƙoƙi sai ka ji sai zan yi waƙoƙi sai a saya ana ta yin shauƙi ɗan malam muna da ayoyin Allah.
duba dai ballo tana dan yusuf Sardaunan dutse mai komai Allah warsu da lahaula.
sai malam bello sardauna dutse mai jawo aya sai dan dan yusuf kashi maza malam sardaunan dutse kaji mazan allah sai turkin karfe kashi maza malam sardaunan dutse kaji mazan allah Tashi maza malam ɗaura bakin ƙarhe masu fita harka.
kashi maza malam sardaunan dutse kaji mazan allah Na san an san ka, kashi maza malam sardaunan dutse kaji mazan allah sun san na san ka.
kashi maza malam sardaunan dutse kaji mazan allah Ka riƙe Allahn ka.
kashi maza malam sardaunan dutse kaji mazan allah An zo, malam ya zo, kai wataran muna a gidan harka ta zo. Karkaɗa kunnuwan ka saƙo ne ya zo. Tun daga rabi da abin girman ya zo, domin malamin ga mun gan shi ko ya zo. Ya zo ya tsaya yana zancen zozo, kuma maganarsa ta tsaya mata a girzo. tun daga kan maru ya ce shi nan yanzu sako ya taho ya furta daga manzo eh aka ce tsaya kana ta faɗin manzo ka san wanda yayi ƙarya bai zai zo sai ya ce ina sani yadda da kwazo ya jawo hadisin manzon nan da ya zo mai ƙarya da shi azaba tar gizo da same shi ran kiyama to an zo yayi kuma rayuwar sanan duniya kan zo to sako ne gare ni domin shi na zo Eh, ban san kuɗin ku in wannan ya zo sai ya yi rantsuwa da Allah zauna zo dukkan alamar da ayar da kwata zo ya ɗauko zancen ya fara daga farko ya ce wataran ina tukin mota nan a cikin kamar ne babbar mota na isa marwa ne na ce bari in huta na ce yaro na tafi ka kwanta ni ma na bido ɗaki in kwanta karfe goma ta yi kenan ya kwatanta ya ce yayi na fila ya ɗan kwanta bacci ya rufe shi mai tukin mota ya ce ya yi mafarki ne idan ku fahimta wannan balarabe ya zo mai a mafarki gashi fari kirjin sana gan shi da faɗi gashi har ka faɗa alama ta mutunta ya yi masa sallama kamar yadda ya furta ya tambaye shi ya ce ka san ni muje to ya ce a'a dan hakan ya cancanta ya ce za ka san ni sannu da ya furta ya yi masa sallama ya juya ba a mota bayan safiya garin har ya waye bayan sallar asuba ta ya juye ya dau motar daga nan ya jaye ya dau hanya a komai ya juye ya ce karfe uku ya kai usule sai ya shawarar ya sauke daga usule ya ga dare ya yi bar ya bi a hankali ya dau daki ɗaki na kwana a usule ya ce nan dare ya yo alwallarsa ya yi sallah ta nafin a babu ruwansa ya kwanta ya ce ana da a mafarki ya dawo mashi da sufar mamaki ya yi masa sallamar da shi ma ya yi amshi to ashe manzo ne ya zo a mafarki ya ce ni ne muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulallah Sako zan baka aikin gaggawa je ka wajen bello mai ta maɗan baiwa sardaunan dutse je ka waje naima sai masani ne na ce filjanna sai masani ne na ce filjanna sai masani ne na ce masa filjanna so uku yadda na furta haka nan ya ce je ka faɗa mai suffa ta shi ya sanni ya kyale ya ɗau abin sai na mamaki ya ga rasul shi mafarki nan ya kirki bai zo ya faɗa ba ya koma kan aiki ya dawo cikin fushi a mafarkin nashi ya ce ni na baka sako ka ƙi kakkan shi sai da ya farka tunani ya ɗebe shi ya zama ba su kuni shi a harkokin shi ya ce lallai yau sakon nan zan kai shi sannan a hanyar zowar ya sha mamaki ya zo ya isar kuma mu mun tarbe shi har ma bidiyo na hoto mun ɗauke shi waye san bello mai bautar Allah ballon yan baiwa wayansa bello mai ba al'umma wannan ruwa ta sha sardauna dutse mai sulken yaƙi harka dai ta zo mai neman dacewa to ya bi hanyoyin bautawa Allah Shakku, a'a, muna kiɗan bello.
Alhaji Bello babanmu, babanmu turken zaki ita buge giwa.
kai yana bida don Babanmu mai zumunci ne, ya duba duk dangi har ya musu madilwa.
kai da ce madajan bello su yi haƙuri hakan da Allah ya ishe goya wani yana bido ɗayan wasu hanya masu wuri Da su da ‘ya'ya na ba bambanci, ya dinga musu abun mai inganci, ya ba su har tarbiyyar ba haɗinci.
kai alhaji bello Tura mu je na sarkin dutse, baban mu bello ruwan gade na ‘yan uwa ce, da gaba dai abin riƙe harshe.
gaba gaba dai mu je uban kursi Ruwa bello ruwa mai martaba bellon kuɗi ɗan yusa.
na Allah na kaunar ka a kuɗi na kaunar ka ɗan gida bello gida mai martaba bello kuɗi ɗan yusuf Ruwa bello ruwa mai martaba bellon kuɗi ɗan yusa.
yaƙi na tsoron kira haka kuɗi ke tsoron kira don zama bello zama mai martaba bellon kuɗi ɗan yusuf Ruwa bello ruwa mai martaba bellon kuɗi ɗan yusa.
ni ne na harzuka ni na ce ɗan bellon kuɗi ɗan yusuf Ruwa bello ruwa mai martaba bellon kuɗi ɗan yusa.
sai in shi ma ya harzuka sai abigo tulun kuɗi ɗan yusuf Ruwa bello ruwa mai martaba bellon kuɗi ɗan yusa.
kan yara ku yi hantara naziru bai ke ɗan ƙananan baki Ruwa bello ruwa mai martaba bellon kuɗi ɗan yusa.
Ta zama da mai bara gara zama da masu kawo tsirku Ruwa bello ruwa mai martaba bellon kuɗi ɗan yusa.
uban kiɗan ruwa dan kin kira ran mai gida na yusuf Ruwa bello ruwa mai martaba bellon kuɗi ɗan yusa.
sai ka zama tawada abun rubuta mai yazo dan yusuf Ruwa bello ruwa mai martaba bellon kuɗi ɗan yusa.
sai ka zama kan waya abun kira ana zumunci dan yusuf Ruwa bello ruwa mai martaba bellon kuɗi ɗan yusa.
gida na kaunar ka akan dawa ake bidar ina dan yusuf Ruwa bello ruwa mai martaba bellon kuɗi ɗan yusa.
sai ma ke zaman jiran ya ji waƙar Gashi munno muka yi garmaka ƙibin latin a farko da mai makaman yaƙi ta yi karko da ta uku da muka yi kamun ga an so.
ga tafiyar Allah sa take ta saura Idan muna waƙar bello babu shakkuwa domin gidan munyo za ta zo da karkuwa.
abun faɗi kan sardauna ba iyaka ne Dan addu'a kullum ya ce dan makarkuwa Allah wasan ya ɗaukakan mu ta yi karkuwa. Baban mu bello mu gaida bello alaka sadu kuma ya bamu mayan samuwa Alhaji Sardauna Dutse. Allah ka samu dace. Amin.